إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفس مقصرة بتقوى الله وطاعته يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم عباد الله نستقبل هذه الأيام ضيوفا من جميع أنحاء النيجر وخارجها ضيوفا كراما للمشاركة في الوعز الدولي المسمى بوعز كسا بالمحلية فلذلك وددت اليوم أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية ومنزلة إكرام الضيف في الإسلام معاشر المؤمنين إن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق التي تحل بها الأنبياء قال الله تعالى مثنيا على الخليل عليه الصلاة والسلام في إكرام ضيفه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ولقد كان من أبرز صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف ففي الحديث أنه لما نزل جبريل بالوحي في غار حراء رجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة حتى دخل عليها فقال زملوني زملوني فقال يا خديجة قد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نواعب الحق أيها المؤمنون إن من أهمية إكرام الضيف في الإسلام أنه من أمارات صدق الإيمان فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا لا خير في من لا يضيف ومن ذلك أنه حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم وعن أقبة بن عامر قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم أيها المؤمنون إن من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المضيف تجاه ضيفه أولا الترحيب وطلاقة الوجه فقد سئل الأوزاعي ما إكرام الضيف فقال طلاقة الوجه وطيب الكلام وقالوا من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند المأكلة ثانيا أن يقدم أحسن ما عنده من الطعام قدر الكفاية قال الإمام الثوري رحمه الله إذا زارك أخوك فلا تقل له أتأكل أو أقدم إليك ولكن قدم فإن أكل وإلا فارفع ثالثا أن يقوم بخدمة ضيوفه بنفسه قال ابن حبان رحمه الله ومن إكرام الضيف الخدمة بالنفس فإنه لا يذل من خدم أضيافه كما لا يعز من استخدمهم أو طلب لقراه أجرا رابعا عدم إيذاء الضيف بأي شكل كان قولا أو فعلا بل ذكر العلماء أن من أسباب تحريم اتخاذ الكلاب أنه تروع الضيف وابن السبيل فلذلك من اتخذها ينقص من أجره كل يوم قيراط عباد الله إن من آداب الضيف أن يجلس حيث يجلس وأن يرضى بما يقدم إليه وأن يدعو للمضيف فيقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ومن ذلك ألا يزيد مقامه على ثلاثة أيام إلا بإذن المضيف لقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده لا شيء له يقريه به أيها المؤمنون لنا في الصحابة رضوان الله عليهم أسوة حسنة في إكرام الضيوف فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك فقال من يضيف هذا الليل رحمكم الله رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج ثم حتى تطفئيه فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما الليلة رواه مسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد يوم masu girma ina ma kaina da kawunanmu gaba ɗai wasiya da jin tsoron allah maɗaukakin sarki da biyayya zuwa gare sa a 'yan kwanakin nan jiya shekaran jiya zuwa yau da gobe muna fuskantar baki daga kowanne bangare na niger kai hatta ma wajen niger sauran kasashe na afirka muna fuskantar baki wanda suke masu girma wanda za su zo don halartar wa'azin ƙasa ko wa'azin ƙasa da ƙasa da aka fara da za a fara gabatarwa a yau gobe daban da gobe dalilin wannan yasa na ce a yau zan so in faɗakar da mu wasu daga cikin hukumce-hukumcen da suka ta'allaka da baki da kuma mai sabke baki ma'ana na so a yau in kwaɗaitar da mu in sanar da mu in tunatar da mu mahimmanci na girmama bako a musulunci a kowane lokaci mutum ba zai wuce ma ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ba in ma ya kasance shine bako ko ya kasance shine mai sabke bako to a kowanne akwai ladubban da musulunci ya karantar da mu da farko uwa yana da kyau musan da cewa girmama bako yana ɗaya daga cikin ɗabi'u mafi girma ɗabi'u na annabawan allah maɗaukakin sarki idan muka ɗauki misalin annabi ibrahim salam allahu subhanahu wa ta'ala ya yabi sa alkur'ani dalilin girma baƙi da ya yi yake cewa hal'ata ka hadithu zaifi ibrahim al-mukramin shin ka ji labarin bakin ibrahim da suka zo masa suka ce masa aminci suka masa sallama sai ce kala salamun qaumun munkarun wa alaikumus salam amma dai ban san ku ba ko da yake ban san ku ba ku zamna faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin ya je a gida yasa aka yi mai shuyi na ɗan maraƙi aka kawo musu ya ce musu bismillah ku ci a wannan lokacin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gane da cewa ashe ba baƙi ba ne mutane baƙi ne mala'iku muhallu shahid a nan allah ya yaba ibrahim annabi ibrahim don saboda girmama baƙi da ya yi bai san su ba daga zakkuwarsu duk da haka nan ya aje su ya tanada abinci mafi daɗi abinci mafi mahimmanci a wannan lokacin ya kuma karɓe su da hannu biyu ya girmama su dalilin wannan Allah ya yabe su a wannan wurin idan muka ɗauki annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika Jibril a karo na harko zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ga mala'ika Jibril ya ji tsoro don saboda ya ga halittar da bai taɓa ganin irinta ba ya kuma a wajen khadija yana zammiluni zammiluni kulullube ni kulullube ni yana makarkata a cikin tsoro bayan an jima sai ya ba khadija labari abin da ya faru da shi ya ce laƙad khashitu ala nafsi wallahi khadija ina tsoron wata musiba ce za ta same ni khadija buɗe bakinta kawai sai ta ce kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada yace ba ta yiwuwa bushara na rantse da Allah Allah ba zai taba kaskantar da kai ba Allah ba zai taba wulakantar da kai ba dan me yasa innaka la tasilur rahim ta shiga tana zano masa ayyukan alkhairin da yake yi na farko kana sada zumunci wa tuqri dhaif taqri dhaif kana girmama bako kana aje bako ka girmama sa sannan kuma wato inu ala nawa'ibil haq kana taimakawa idan al'amari na gaskiya ne ta ce dalilin wannan abubuwan da kake yi na sada zumunci da girmama baki da taimakawa kan ayyukan alkhairi allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa mi ba ba zai taɓa wulaƙantar da kai ba muhallu shahid kun ga anan khadija dan me yasa tabba manzon allah wannan tabbacin na allah ba zai taɓa kaskantar da shi ba daga ciki ta ce dalilin yana girmama baki a shi sai ta nuna mun daga cikin siffan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana girman baki da haka ya kamata a ce mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi koyi da wannan ɗabi'ar domin yana daga cikin manya-manyan ɗabi'un manzon allah sallallahu alaihi wasallam in uwa masu girma yana daga cikin mahimmancin girmama baki a musulunci na farko kasancewarsa min abrazi alamati kamalil iman girmama baƙo yana ɗaya daga cikin alama ta kamalar imanin mutum a hadisin da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmama baƙonsa ashe ba mai girmama baƙo in ba wanda ya imani da Allah ba da ranar ƙarshe a wani hadisin ma manzo Allah yake cewa la khaira fi man la yudif babu alkhairi a cikin dukkanin wanda baya aje baki baya girmama baki daga cikin mahimmancin girman baƙi a musulunci annahu haƙƙun min huquqil muslimi ala ikhwanihi muslimin haƙi ne na musulmi akan sauran musulmai shi baƙo yana da haƙi idan ya zo a gari yana da haƙi ya zo a hadisi ma wanda zai nuna muku da tabbas haƙƙin baƙo ba ƙaramin haƙi bane shine wata ran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wata ran kana tura mu a wasu garuruwa don wasu bukatu to muna zuwa wasu gari sai a ki aje mu a ki karɓar mu a matsayin baƙi a ki ba mu haƙƙin mu na bakunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu in nazaltum bi qaumin fa in lam yaf'alu fa khudhu minhum haqqa ad-dayf alladhi yanbaghi lahum idan har kuka sabka a wajen baki a wajen mutane suka ki karɓar ku a matsayin baki suka ki ba ku haƙƙin ku na bakunta manzo Allah ya ce musu to ku karbi haƙƙinku ko da ko a ce ba su so ba me wannan hadisi yake nunawa malamai suna ba da misali kai ne ka je bakunta a wajen gidan dan uwanka sai yake aje ka a matsayin baki a matsayin bako yake baka haƙƙinka dalilin wannan hadisin malamai suka ce ya halatta ka ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa ka yi amfani a matsayinka na bako tare da me tare da bayyada da wannan ba don me yasa don haƙƙinka ne ka ɗauka misali ka zo ba ka zo ba kun zo bakunta a gari aka ki sabke ku kuka koma ƙarshen gari sai kuka ga wata yar akuya za ta wuce sai kuka bige ta kuka yi mai shuyi kuka sha ruguduma kun gani ba ku yi lahin komai ba manzo Allah shi ya ba ku dama ki nuna sunna muna wai ashe haƙƙin bako har ya kai gama a ce mutum idan ba a ba sa haƙƙin ma ya ɗauka da kansa ma cikin ba a sani ba ka zo bakunta baka samu wanda ya aje ka bako ba baka da abin da zaka ci ka zo wajen mai to ka ce a zuba mini malmala guda biyu aka zuba maka ka share ka sha kwana gani ba lahi a musulunci amma sai dai ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha za ka yi daidai gwalgwado kada ka wuce gona da iri ka ce a sa maka malmala guda biyu a aza maka gurun kaza guda biyu ga an wuce guna da iri a wannan lokacin to shine ma'anan ad-darura tuqaddaru bi qadariha zaka nemi abunda daidai gurgudan zaka zaka toshe yunwar da kake shi wannan babu laifi a musulunci idan har mutum bai wuce guna da iri ba amma in ka wuce guna da iri to kuma wannan kai ma za a wuce maka gona da iri wajen rubuta maka laifi shi yasa ma ya zo a cikin akwalikin amru abdullahi bin amru bin al'as yake cewa mallam yukrim daifahu falaysa min muhammadin wala min ibrahim duk wanda baya girman bakonsa to baya daga cikin muhammad ko kuma cikin ibrahim domin daga cikin siffansu girman baki yan uwa masu girma bako idan ya zo akwai wasu ladubba da ake so wanda yake ba wanda ya aje su a matsayin bako ya kula masa da su daga cikin ladubban shine at-tarhibu wa talaqatul wajhi na farko shine idan yazo kai masa maraba sannan ka sakar masa huska kai masa maraba ka sakar masa huska Hausa ke cewa a shahidar huska ta hita tabarma da zan zo a gidanka ka matse mini huska ka nuna baka ji daɗi da zuwa na ba kuma ka shahida min tabarma aikin banza mi zan zamna zaman mi zan yi baka saka min huska ba shine ma'anan wannan shahidar huska ta hita tabarma to haka ake so bako a sakan mishi huska shi yasa an tambaye al-Imam al-Auza'i rahmatullahi alaihi ke ce aka ce masa ma ikramud dayf menene girman bako sai ke cewa talaqatul wajhi wa tibul kalam shine sakan masa huska da kuma yi masa magana da kuma yi masa hira mai daɗi ana so idan bako ya zo ka zamna ka yi masa hira kamin ka shiga a cikin shagulgulla haka ake so ka ba shi kanka ka ba shi lokacinka idan ya zo a wajenka na biyu shine an yuqaddima ahsana ma indahu min at-ta'am qadra al-kifaya ana so idan bako ya zo bayan ka tarbe sa ka ba shi wuri ya zamna ka gabatar mishi da mafi kyawun abinci ko mafi daɗin abincin da ke a gare ka daidai wargwadon wanda zai isar sa kunga annabi ibrahim da bakin suka zo salamun ya tarbe su kuma ya kawo musu abinci mafi daɗi shine mai shi shine nama na ɗan maraƙi to haka ake so shi yasa al-imam ibn hibban rahmatullahi alaihi yake cewa a iza zaraka akhuka fala taqul lahu ata'kul idan bako ya zo maka kada ka ce masa kana cin abinci ko kuma a uqaddim ilayka shay in ka maka wani abu ya ce a akaddim kawai ka kawo masa an gane ko hausa ke cewa ɗaya daga cikin alama ta rewa ko ka ce mutum kana cin kaza a kawo mishi in ka kawo mishi in ya ce to in bai ci ba shi kenan ka ɗauki abinka wannan magana ce ta limam ibn hibban rahmatullahi alaihi na gaba suka ce an ya kuma bi hidimati diyofihi bi nafsihi ana son idan bako ya zo ka yi masa hidima da kanka kada ka sa wani yayi domin na ɗaya daga cikin abin da zai nuna ka damu da mutum ya kasance abin da zaka kawo masa kai ka kawo masa kai kake masa hidima ko da ka ce a kawo kai zaka amsa ka aje a gabansa kai zaka zuba masa ya sha da abin da ya kama da haka ka yi masa hidima da kanka yana ɗaya daga cikin akwal har yanzu al'imam mai yake da suna malamai al'imam ibn hibban yake cewa yana daga cikin gidan bako ka yi masa hidima da kanka ya ce fa innahu la yadhillu man khadama adiyafahu duk wanda yake ma baki hidima da kansa to ba zai taba kaskanta ba kuma tabbas na san da kukun shaida wannan duk wanda yake girman baki yana musu hidima to wallahi ba zai taba kaskanta ba duk in ya shiga matsala Allah zai walwale masa matsalarsa don yana taimaka ma wasu man kana fi auni akhihi kana Allah fi auni duk wanda yake taimakon dan uwansa Allah zai taimaka masa sai yake cewa kama la ya'izzu man istakhdamahum aw talaba liqirahu ajra kamar yanda kuma ba zai taba daukaka ba ba zai taɓa samun wani matsayi a duniya ba dukkanin wanda idan ya yi baƙi su zai sa aiki ba ma wai shi ya musu aiki ba ko kuma idan ya musu hidima da ƙarshe zai ne musu biya sa wannan hidimar da suka yi masa ma'ana dai girman baƙi da yi musu hidima yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo ɗaukaka ga mutum zai jawo ƙaruwar arzikinsa na ƙarshe shine adamu idha idhaif bi ayi shaklin kan nisantar cuta ma baƙo ta kowace hanya cuta ma bako ta kowace hanya yana ɗaya daga cikin manya-manyan laihuka nisantar haka yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi malamai suka ce ma wai yana daga cikin hikimar da yasa aka haramta aje karnai a cikin gari shine dan saboda kada su tsoratar da baki idan sun zo wanda bai bai san da kare ba ya masa haushi tabbas zai ji tsoro ko ya bi sa zai iya cije sa to dalilin wannan yana daga cikin abin da ya sa musulunci hana a aje kare a gida dan saboda zai iya tsoratar da bako Allahu akbar dalilin wannan kai ka san ku tunda har aka hana aje kare dan saboda bako to fa min babi aula wasu daga cikin abubuwan cutattarwa a ce an nisantar da baki da gare su a takaice dai nisantar da cutarwa da gare su na ƙarshe yan uwa shine shi bako me ladabinsa ladabin bako shine idan ya zo kada ya zamna sai inda aka ce masa ya zamna ya zamna a nan kuma kada ya ce ya tashi ya bar wannan wurin da aka aje sa ya koma wani wuri wanda ba a basa izini ba daga ci kuma an yarda bima yuqaddam lahu ya yadda da abin da aka kawo masa abin da aka kawo masa ya yadda da shi na gaba shine idan ya ci abinci yayi addu'a wadda manzo Allah ya koyar da mu aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika wannan ita ce addu'ar da ake so bako idan ya zo aka kawo masa abinci ya ci yayi wannan addu'ar ga wanda yayi masa wannan hidimar na ƙarshe shine Allah ya zida muqamahu ala thalathati ayyam idan ka zo bakunta kada kwanakin da za ka yi su wuce kwana uku kada ka wuce kwana uku sai idan wanda ka zo bakunta a wajensa ya yarda ka wuce wannan kwanakin da dalilin hadisin da muka karanta maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-diyafatu thalathati thalathatu ayyam bakunci kwana uku ne idan mutum ya wuce kwana uku to shikenan ya wuce haƙƙinsa sai manzo Allah yake cewa wala yahillu li muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu baya halatta ga musulmi ya zo bakunta a gida har ya sanya su su fada a cikin sabon Allah sahabbai suka ce ya ne mutum zai sa ba ya ne bako zai iya sa yan gida su fada a cikin sabon Allah sai manzo Allah ya ce shine ya kasance su rasa abun da za su iya daukan nauyinsa ma'ana ya kasance har ya kai ga abin da za su yi na girmama sa ya samu tawaya ko kuma su rasa abin da za su ciyar da shi a takaice dai bakunci a musulunci kwana uku ne ba za ka wuce kwana uku ba sai da yardar masu gidan wannan kuma an yi sa ne don a ba kowa haƙƙinsa da bakon da kuma mai sabke bako yan uwa masu girma kyaukyawan koyi ya kasance a gare mu game da rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen girman baki ya zo a hadisi wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bako da bako ya zo yana kuma a cikin tsananin alama ta yana jin yunwa har ma sai da yake yi magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je gida a samu masa abinci da ya je aka tura sahabin da ya je a wajen mata ta farko ta ce ma indi shay'un illa illal ma ba ni da komai wallahi in ba ruwa ba ya ce aje wajen ta biyu ita ma ta ce ba ta da komai in ba ruwa ba sai da aka kewaye ɗakunan manzan Allah sallam guda tara gaba ɗayansu kowace ta ce ba ta da komai in ba ruwa ba Allahu akbar ka ji shugaban halittu shine a gidansa babu komai a wannan lokacin in ba ruwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dahi kai sai dago ya ce man yudiful laila wa zai aje mini bako a yau rahimahullah Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi da sauri ya ce ana ya rasul ni ya ma'aikin Allah sai ya je a gida da bakon suna zuwa a gida sai ce ma matarsa yake ma matarsa akwai wani abu ne wanda za a kama bako ta ce wallahi ma indi shay'un illa ta'amu ne ba ni da komai in ba abincin diyana ba abincin diyana shi kadai ya saura sai ya ce mata to yanzu abin da nake so da ke ki je ki dora tukunya ki ce musu wannan shine abincin da kike dafa musu su jira abincin ya dahu shi za su ci ta dora tukunya ta sa ruwa da dutse a cikin tukunya tana ce musu wannan shine abincin da za ku ci tana daddaba su ki daddaba su har su yi kwana ta daddaba su yaran nan har suka yi kwana da bako da suka shigo shi da bakon sai ya ce mata idan kika ashe abinci muka fara ci ni da bakon to ki kashe wuta don saboda in kin kashe wuta ni zan kamewa daga ci don abincin ya ishi bakona haka akai suna zamnawa sun fara ci don kada bakon ya ce a ba zai ci ba sai shi ma ya ci ya nuna mishi kamar yana ci yana sa hannu sai ta kashe wuta bakon ya ta ci bakon ya ta ci sai da ya kare sai aka kunna wuta alamar kamar shi ma ya ci bakon ya ci haka suka kwana sahiya ta waye yana zuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa kad ajiballahu bi sani'ikuma bi dayfaikum al-laila abunda kuka yi da dare da bakon nan naku ya birge Allah madaukakin sarki me yake nuna muna ashe girman bako yana birgewa yana birge Allah madaukakin sarki da haka mu birge Allah ta hanyar girman bakinmu ko bako ba naka bane na dan uwanka ne ka girmama sa ko bako ba naka bane idai kasar ku yazo ka girmama sa a Niger mun shahara da wannan alhamdulillah mu ci gaba da wannan al'adar domin da kunne na na ji wani ɗaya daga cikin malaman Nigeria yake cewa wallahi mutanen Niger in muka zo bakunta kuna yi muna abin da mu in mu kun zo a wajenmu muna jin kumya don saboda ba za mu iya muku wannan abin da kuke muna ba mu ci gaba da wannan ɗabi'ar ta girman bako na ko ina idan ya zo muna fatan allah madaukakin sarki ya sanya ma bakinmu albarka ya ba mu abin da za mu ciyar da bakinmu idan mun yi su ya allah ka sabkar da rahamarka a cikin wannan ƙasar tamu ta nijar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن في دولتنا وفي سائر دول المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم وفق أولياء أمورنا بما تحب وترضى اللهم وفق أولياء أمورنا بما تحب وترضى اللهم وفق أولياء أمورنا بما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله